على عباده الذين اصطفى رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bayan wannan yan uwa musulmi fassalamu alaikum wa rahmatullah muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake nuna muna zagayar wannan lokaci inda muka sake haɗuwa wannan masallaci wato babban masallacin juma'a na garin dingyadi domin ci gaba tafsirin alkur'ani mai girma na wannan shekara wato shekara ta 1447 wadda ta yi daidai da shekara ta 2026 yau muna biyu ga watan ramadana wato hijira wadda aka ambata kamar yadda muke sha tara ga watan biyu a wannan lissafi na miladiya muna godiya ga allah ko muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala shi muna fatahi shi daidaita mu ga ainihin fadar daidai ya kare mu da tuntuɓen harshe da abin da ya kama da wannan insha Allahu za mu fara akan suratul amfali wannan sura kamar yadda za mu gani sura ce 'yan madina in banda wasu ayoyi wato aya ta talatin zuwa ta 36 wayannan ayoyin su 'yan makka ne kuma tana da yawan ayoyi wa'anda yake sun kai aya 75 ko kuma 76 ko 77 wannan saboda bambancin kira'o'i na malaman kira'a sai Allah ce bismillahir rahmanir rahim
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون نعم آه kamar yadda aka ambata wannan sura sanadiyan saukatta saɓanin da aka samu game da yadda za a raba ganimar yaƙin badar mun san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito daga makka da mutane 310 domin ya tari ayarin ƙuraishawa wayanda suka fito daga ƙasar sham amma dai allah bai kaddari aka samu cin karo da wannan ayarin sun bi ta wata hanya sun kubuta su kuma jagororin ƙudashawa jin za a tari wannan ayarin su sun abun nan sun fito da ainihin mayaka kusan mutum dubu inda aka haɗo a nan badar aka yi wannan gwabzawar da aka yi inda Allah maɗaukin sarki ya ba musulmai nasara aka kashe wasu manya-manyan ƙuraishawa aka kama wasu to game da wannan ganimar da aka samu sai aka yi saɓani matasa wato samari suka ce wagga ganima da aka samu ta muta mu za a rabawa saboda mu muka zo muka nuna ƙarfi muka gwamza da so muka aka ci nasara dottijawa suka ce a'a ai mun kasance mu ne kariyar ku mu ne an fake da tutoci da mun jaye mun barko mun saki wuraren tutocin huke da yakin ku ya karu amma dai saboda zaman da muka yi duk inda kuka wayo kuna ganin bayan kuna ganin mu bayan ku shi yasa kuka ƙara wannan jajircewa har aka samu wannan nasara don haka ganima ba taku taku kaɗai ba to sandariyar wannan sai Allah madaukin sarki ya saukar da wannan sura Allah ce yas'alunaka anil anfali suna tambayar ka game da al'amfal ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menene al'amfal sune algana'i wannan ganima wannan ribar yaƙi da aka samu liman hiya ta wane ne Allah ce kullahum ka ce musu al'anfalu lillah ita wannan dukiya ta ganima wadda aka samo ta Allah ce ba ta matasa ba ce ba ta dattijawa ba ce Allah ke da ita ya ja'aluha haisu sha yana sanya ta inda ya so war rasul kuma wannan ganima ta manzon Allah ce ya kasimu shi aka ba damar ya raba ta bi amrillahi kuma rabon zai yi da umarnin Allah Allah shi zai nuna masa ga yadda za a raba dinnan. wa kasamaha sallallahu alaihi wasallam bainahu ala sawa don haka manzo Allah sai ya raba wannan ganima tsakanin su daidai wa daida matashi bai hi dottijo kaso ba wannan dalilin wannan Imam al-Hakim ya rawaito wannan a cikin littafin sa al-Mustadrak al-Sahihain don Allah ce fattaqullaha ku ji tsoron Allah wa aslihu zati bainakum bainakum ku kyautata abin da ke tsakaninku ai shine haƙiƙata ma bainakum bil muwadda haƙiƙanin abin da ke tsakanin ku kyautata ta hanyar soyayya wa tarkun nizai da barin jayayya ma'ana ku bi umarni kawai ku kyautata ku tsoron Allah wa atiullah ku yi wa Allah biyayya wa rasulahu da manzon shi ma'ana kawai inda Allah ya ce ayi ku yi nan in kuntum mu'minina in dai har kun kasance mu'minai na gaskiya saboda shi mumini na gaskiya to bai da wani ra'ayi bai da wani abun da yake so sai abun da Allah da manzonsa suka bayar da umarni shi ne yake tsayawa sai ya ga maka ce innamal mu'minuna kawai waɗanda an mu'minai su ne alkamilun al'iman waɗanda ke imanin su ya kammala idan kana bidan mumini mai cikakken imani su ne allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum su ne duk lokacin da aka ambaci Allah to zukatansu za su ji tsoro wanda yake idan an ambaci Allah zuciyarsa za ta yi makarkata ba rawa yake yi ba wa iza tuliyat alaihim ayatuhu idan aka karanta musu ayoyin Allah zadatuhum imana ayoyin imani suke kara musu shine tasdiqan gaskatawa wa ala rabbihim yatawakkalun ko mu'minin su ne masu dogaro ga ubangijin su wanda yake siquna bihi yasiqun ga Allah kawai suke dogara la bi gairihi ba ga wanin sa ba na'am
الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم
Allah madaukin sarki yana baka sifofin muminai yace allazina yuqimuna salata su ne waɗanda ke tsaye da sallah abinda ake nuna da yuqimuna salata ya tuna ya atuna biha bi huquqiha suna zuwa da sallar da haƙoƙinta suna baiwa sallar dukkan haƙoƙinta ba su tauye mata yanci yadda manzon Allah ya koyar da ta ka suke yin ta kamar yadda ce sallu kamar ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kun ka ganni ina sallah wa mimma razaqnahu yunfiqun sannan suna ciyarwa daga cikin abun da muka azurta su mana muminai na gaskiya su ne waɗanda ke ɗibar wani abu daga cikin abin da Allah ya ba su suna ciyar da shi a cikin wa Allah da'a wannan yana daga cikin sifofin imani duk wanda kaga yana iya ɗiban dukiyansa ya ciyar da ita wajen wa Allah da'a to wannan alama ce wadda ke nuna wannan mutumin yana da imani musamman ma irin wanga lokaci da muke ciki yanzu lokacin ramadana wanda ke shine lokacin da ya fi kowane lokaci bukatar a ciyar da dukiya domin Allah ko ba komai lokaci ne wanda yake ana lillinka ayyuka alkhairi duk abin da kai na alkhairi za a lillinka maka shi da za a baka lada ɗaya a abin da kai a wani wata wanda ba wannan ba to idan kai a wannan sai an linka maka goma ko ma fiye da haka da haka mai kokari a cikin wannan wata kowa shi kokari gwargwadon ikonsa ya samu abin da ya ciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani hadisi ya bayan cewa duk wanda ya ba mai azumi buɗe baki to za a ba shi ladar da wannan mai azumin ya samu yanzu kai kayi azumi kana da ladar azuminka sai ka ɗauki wani abu kabba wani ya buɗe baki to shi ma duk ladar da aka bashi an baka kwatankwacin ta kaga ka tashi da ladar azumi biyu a lokaci ɗaya idan mutum ɗaya kabba buɗe baki to ina ga wanda yake yana da halin ba mutum goma buɗe baki ina ga wanda yake yana da halin ba mutane ɗaruruwa buɗe baki kaga lada ba san iyaka wanda yake tarawa a kowane ne don haka yana da kyau a yi ƙoƙari a rinka baiwa musulmi buɗe baki ko da da fiye wata ne ko ko kwaran da bino za ka samu wannan ladan ko ba abin mamaki na bakila ka bashi fiye wata wani ya bashi kwaran da bino duk za a baku wannan ladan don shi mai ba da ladan yana da abin yana da abin bayarwa din to ina da ce ka dan samu te shinkafa ka ba wani bawan Allah ka ce je gida a masa abincin buɗe baki ko te gero a je a masa kunu duk wayanda suka bude baki da wannan kunu ko wannan shinkafa duk an baka lada adadin lada da suka samu sai Allah ya gaba yake ta na'am yace ulaika wayannan almawsufuna bima zukir wayanda aka siffanta da wayannan sifofin da aka ambata na tsaye da sallah idan aka karanta musu idan suka aka ambaci Allah zukatan za su ji tsoro idan an karanta ayoyin Allah za su ƙara imani suna tsaye da sallah suna ciyarwa daga cikin abin da aka azurta su Allah ya ce humul mu'minuna haqqan su ne mu'mine na gaskiya wato mu'mine wanda yake sidikan na gaskiya ne bila shakkin ba shakka a ciki domin ko da mutum ya ce yana da imani amma bai sifantu da wayannan sifofin ba to za ka ga lalle imaninsa akwai bukatan gyara akwai bukatan ingantawa to masu irin wannan sifofi Allah ce lahum darajatun suna da matakai na daraja a cikin aljanna inda rabbiha a wajen ubangijinsu wa magfiratun kuma suna da irin wata gafara daga ubangiji wa rizqun karim kuma suna da wani arziki mai daraja mai girma a cikin aljanna shine samun shiga aljanna din idan muka duba ya ku bayan Allah wa'annan abubuwan da Allah ya ambata na sakamakon wanda adda wannan sifofin da muka ambata ya ce daraja to ya zo da su a matsayin na kira don kaga kenan littazimi ne Allah ɗaya san iya haƙiƙani wannan matakai na daraja ɗin nan sannan ya ce wa magfiratun da irin wata gafara ita ma gafara Allah ɗaya san haƙiƙaninta wa rizqun karim da irin wani arziki mai daraja mai girma a cikin aljanna Allah ka sa da mu ciki
كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون to to wannan Allah madaukakin sarki yana bayanin irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita da shi da sahabbansa zuwa wannan yaƙi na Badar Allah ya ce kama aharjaka rabbuka min baitika bil haqqi kamar yadda ubangijinka ya fitar da kai daga gidanka bil haqqi kuma fitarwa ta gaskiya a wannan lokacin wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun hakika wani bangare daga cikin muminai lakarihun suna kyamar alkhuruj wa hita wannan lokacin wato Allah madaukin sarki ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita daga Madina ya je ya tari wannan ayar na Qurayshawa ayar na Abu Sufyan to bayan an fita dinnan an samu labarin ayar ne ya kubuce amma kuma ga jama'ar Abu Jahl nan tafi wasu ga suke shawartun da dai ba mu hito da niyyar yaƙi ba to dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu Allah ya masa alƙawalin ɗayan biyu ko dai al'iru ko annafir ko wannan ayari na Abu Sufyan ko wannan jama'a ta Abu Jahal to a wannan lokacin da yawa suna kyamar fita alhali kuma wannan fita shine alkhairi gare su wannan kamar yadda malamai suka ambata Abu Sufyan ya dawo daga ƙasar Sham tare da ayarin fatake na Qurayshawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam da sabbansa suka fita domin su tare wannan ayarin su kai musu farmaki su samu ganima na wannan dukiyar domin su samu abin da sun ƙara ƙarfafa addini. Saboda mun sani da yawan su sun bar gidajensu daga su sai tufafin da ajikinsu an fitar da su. sun bar dukiyoyinsu duk abin da suka mallaka sun bar shi a makka kafirai sun mamaye wannan don haka bari su yi amfani da wannan dama su tare wannan ayarin na arna wanda ya fito daga kasashen da wannan kayan kasuwancin su kwace wannan kaga sun dan rage hasayi sun dan samu wani abu to quraisha sai suka samu labarin wannan shi kuma abu sufyan ya samu labari sai biyo ta hanya ba wadda aka saba bi ba sai kubuta to abu jahal ya fito da tawaga ta yi ko da aka gaya masa to ai ayari sun kubuta don haka ce ina ba za su koma ba sai sun je nan tafkin nan na badar su zauna nan a yi kasuwanci a yi kiɗe-kiɗe a yi raye-raye a yi shaye-shaye sauran duniyar laraba ta san cewa suna nan da ƙarfinsu annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma sai shawara da sabansa ya ce to dama allah ya mai alkawali ɗayan jama'u guda biyu ko dai wancan ari na abu na abu sufyan ko wannan tawaga ta abu jahal to yanzu gashi wancan arin ya kubuta mai a shawara fawafaqu sai kuma suka yi muwafaka da shi ala qitalin nafiri akan aje a yaƙi wannan tawagar ta Abu Jahl amma wasu daga cikin mu'minai sun kyamaci wannan har ma abinda suka ce lam nasta'idda lahu ai ba mu yi tattalin yakin ba ba shirin yaƙi muka fito ba dama mun hito ba mu da su makamai ba mu da wani kayan fada mun hito ne wancan tun da fatake ne yan kasuwa ne mu tarbe su mu kwace wannan dukiyar to amma yanzu waɗanda sun fito tawaga mai ƙarfi runduna mai ƙarfi da makamai da komai sai to ya za mu yaƙe su don haka wasu ka kyamashi wannan shine Allah ce yujadilunaka fil haqqi suna jayayya da kai game da abun da ke shine a tabbatacce shine gaskiya shine wannan yaƙin ba da ma ta bayyana lahum bayan ya bayyana gare su cewa lalle yaƙin da ya za a yi shi sun riga sun tabbatar za a yaki amma duk da haka suna jayayya da kai suna cewa ba mu yi shiri ba kaza kaza Allah ya ce haka suka zama ka annama yusaquna ila al-maut wa hum yanzurun kamar dai an gargado su ne zuwa mutuwa suna kallo kamar an ce ga mutuwa nan ku je ku mutu saboda hadarin da ke cikin wannan mutum kusan dubu ko ko mu ce mutum dubu da makamansu da kayan yakin su da guzurin su ku ga ku 310 ba wasu makamai wayanda ingantattu ba wasu tare-tare yaƙi to kaga a ce ku je ku tunkari waccan jama'a ai kamar mutuwa ce aka je ku je ku mutu kuna kallo dinnan sai Allah ya ci a gaba
وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين
to wa iz ya'idukumullah ka ambata musu ko ka tuna yayin da Allah ya muku alkawali ihda ta'ifatain ɗayan jama'u guda biyu akwai al'ir wannan ayari na abu sufyan awin nafir ko kuma wannan tawaga ta abu jahal anna halakun cewa ɗayansu ya tabbata gare ku ko dai ku yi cikitibis da wannan ayarin ko kuma ku cikitibis da wannan tawaga ta abu sufyan amma dai sai kun haɗu da ɗayan amma kukan wata wadduna anna gaira za ta shaukati ta kunu lakum kuna guri kuna fatar kuna nufin cewa wadda ba ma'abuciya kaya ba ita ce gare ku mece ce za ta shauka wadda ba ta da kaya gare za ta shauka su ne ayaran abin sufyana ma'ana waɗanda ba mayaka ba ba su da makamai su ne wannan ayari na fatake na abu sufyana ku a ranku shi ne huke guri su ne kuke fata ku haɗu da su domin nan ne abun yake da sauƙi yan kasuwa na sun kwaso kayan kasuwanci tare su kawai za ku yi ku buge na bugewa ku kwace wannan wai kuna fatar ta kunu lakum saboda mai liƙin lati adadiha na farkon da ya su wannan fataken ba su da yawa wa madadiha sannan ba su da inda idan kuka tare su ba su da inda gudunmuwa ke fito musu bihi lafin nafir saɓanin wa'ancan da abu jihar ya zaburar mayakan wanda ga su da yawa ga su da tanadi guwance kuke nufi wa yuridullahu shi kuma Allah yana nufin an yi hikkal haƙa ya tabbatar da gaskiya bi ma'ana yushiruhu ya bayyana da gaskiyan bi kalimatihi da kalimominsa as-sabiqa wanda suka rigaya na alƙawalin da ya cewa lalle musulunci sai ya ɗaukaka musulunci sai ya rinjaya wa ya qata'u dabiral kafirin kuma Allah yana son ya tumbuke ƙarshen kafirai bayan su gaba ɗaya halakar da su halaka tumbukewa ta halakarwa gaba ɗaya ya zan ba su ba alamun su fa amarakum bi qitalin nafiri don haka sai umurce ku da ku yaƙi wannan tawagar Allah ya yi wannan li yuhiqqal haqqa li yuhiqqal haqqa wa yubatila al batila walau karihal mujrimun Allah ce ya wannan li yuhiqqal haqqa domin ya tabbatar da gaskiya wa yubtila al batila ya bata ƙarya bi ma'ana yamhaqal kufra ya shafe kafirci walau karihal mujrimuna ko da mujrimai mushrikai ko da sun ki wannan ko sun so ko ba so ba Allah zai tabbatar da gaskiya zai bata kafirci ya lalata shi na'am إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم
Allah ce in sassage sun ku tuna yayin da kuke neman gudunmuwa kuna neman agajin rabbakum ubangijinku saboda ba wani wanda ake neman agajinsa in ba Allah ba abinda al istigasa lokacin da ka shiga tsanani to baka neman kowa ya agaje ka sai Allah istastagisuna rabbakum yayin da kuke neman agajin ubangijinku ai ta dalibuna minhul gausa kuna neman gudunmuwa bin nasir ya ba ku nasara alaihin akan wa'yan ga arnan da suka taru kuna neman wannan agaji ko nan take fastajaba lakum sai Allah ya amsa muku fauta qibi tastagi suna rabbakum fastajaba lakum kuna neman agaji ubangijinku sai ya karba muku da me Allah ya karba muku anni mumiddukum bi alfin minal mala'ikati murdafin Allah ce zan taimake ku zan kai muku gudunmuwa da mala'iku dubu waɗanda ke bibiyar juna wato kadiba suna neman agajin Allah Allah ce na baku t- agajin don haka ga mala'iku dubu nan zan turo su kama muku wannan yakin kuma yadda mala'ikun murdifina masu bibiyar juna wai ba dubun gabaɗi suka sauko lokaci ɗaya ba a'a ɗari uku suka fara saukowa sannan eh, eh, dubu uku na fara saukowa sannan dubu biyar haka dai har sun ka har suka abin nan shine murdafina masu ainihin saukowa mutatabi'ina masu bibiyar juna yardifu ba'dhum ba'da sashen suna biyowa bayan sashe wa'adahum biha awwalan farko yayi musu alwashin mala'ika dubu dannan suka kai dubu uku dannan suka kai har dubu biyar to wannan Allah maɗaukin sarki ya kai musu agajin Allah cewa ma ja'alahu Allah amma ku sani wa wannan gudunmuwa ta mala'iku Allah bai sanya shi ba illa bushra fa ce bushara shi kawai kuma wala tatama inna qulu bihi qulubukum Allah ya wannan ne domin zukatanku su samu natsuwa da wannan amma dai dungurungum wa man nasaru illa min indillah taimako bai kasance wajen kowa sai wajen Allah ba mala'ikun nan za su taimake ku ba Allah ne shi zai taimake ku taimako ga Allah yake wannan dai kawai domin ku samu natsuwa kana ganin kana faɗa da mutanen da sun fi ka yawa baka yi musu sai ka ce ai ga wasu kattinan su goma an turo su kawo maka gudunmawa ai zaka dan ji natsuwa to amma wannan kattin ba su ke sa ka samu nasara ba don Allah ga dama duka sai a buge su to shi yasa Allah ce wa man nasr min illa min indillah taimako bai kasance ba sai wajen Allah kawai inna Allah azizun lalle Allah shi mabuwayi ne hakimun mai hikima ne yana daga cikin hikimarsa ya turo muku wannan mala'ikun domin ku samu natsuwa na
إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام
Allah ce is ya gashi kumun nu'asu amana yayin da an gaje ya lullube ku saboda aminci kadiba wanda a bakin daga wai an gaje yake yi saboda an samu nutsuwa mimma hasalakum min khawf wancan tsoron da kuke ji duka yanzu kun samu natsuwa har da an gaje ana bakin daga ana an gaje wato minhu wato amanatan minhu wato aminci ne na daga shi Allah din shi ya amintar da ku ya cire muku wannan tsoron wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an kuma sai Allah ya saukar da ruwa gare ku daga sama li yutahhirakum bihi domin ya tsalkake ku da wannan ruwan wanda adda wata dauda shi wanka wanda adda janaba shi wanka saboda lokacin da suka zo wurin da suka tsaya yashi ne ba ruwa sai Allah ya saukar da ruwan yashi ya daddale masu bukatar sha suka sha masu bukatar wanka suka yi Allah ce yayi wannan wa yuzhiba anku rijza shaidan domin ya tafiyar da muku ya kawar da muku wannan kazamta ta shaidan bi ma'ana waswasin da shaidan ya jefa mosunku a cikin zukatanku na cewa bi annakum law kuntum alal haqqi ma kuntum zam'a shaidan yazo ya nuna musu gashi nan kun ce kun bi shi ai da akan gaskiya kuke da ba ku kasance da kishirwa ba da ba ku kasance masu janaba ba ga kahiran can ga su can bakin tafki sun tsare bakin tafkin to ga kuku su ga ruwa nan suna sha suna wanka suna abin da suka dawo kuko ga kunan cikin sahara ga kishirwa ba ruwa ga janaba wasu yi mahalki ga janaba ba abin ruwan wanka inda akan gaskiya kuke da wannan bai faru ba to sai Allah ya ce ya saukar da muku ruwa daga sama ku yi wankan ku yi tsalkin ku sha ya kawar da wannan waswasi na shaitan Allah ce waliyar bita ala qulubikum domin Allah ya daure zukatanku ya sa musu yaqini da hankuri wa yusabbitu bihi al-aqdam kuma Allah ya tabbatar da dugaduganku sanadiyar wannan ruwan da suka sauka da inda suke yashi na kana tafiya kafar ka kamar ta noce ƙasa sai ka ciro ta to sai ga ruwa an yashi ya daddale su kuma yancan inda suke fadama ce sai gaba ɗaya zama laka babu daɗin zama to Allah ya ce wannan domin ya tabbatar da dugadugan ku na
إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان
Allah madaukin sarki ce iz yuhi rabbuka yayin da ubangijinka ke yin wahayi ilal mala'ikati zuwa ga mala'iku allazina amadda bihimul muslimi wanda ya ba musulmai gudunmuwar su wannan bataliya ta mala'iku wadda Allah ce ku je ku kama musulmai yaki to Allah ke wa wa'annan mala'ikun wahayi anni ma'akum Allah ce ni ina tare da ku da taimakona fasabbitul lazina amanu ku tabbatar da wa'annan da suka yi imani ku kai musu agaji kuma ku musu albishir Allah ce sa'ulki fi qulubil lazina kafaru ru'ba zan jefa tsoro a cikin zukatan wanda suka kafirta kawai sai Allah jefa musu tsoro kowa hankalinsa ya tashi Allah ce idan kuka je fadaribu fawqal anaki ku rinka saran su saman wuyoyi ma'ana ku rinka saran kawunan su wadribu minhum kulla bananin ku rinka sassarce kuna sare dukan yatsunsu ma'ana gefuka hannu da kafafuwa duk ku bi ku sassare su wato kaga mala'iku sai da Allah ya gaya musu ga inda za ku sara ku sari kawuna ku sari gefukan hannaye da gefukan kafafuwa don haka a wannan yakin fakanar rajulu ya kasidu darba rakabatul kafir fatas kudu kabla an yasira ilai sayfahu sai haga musulmi ya ta san makafiri yana son ya sare kansa ko da ya daga takobinsa kahin ma takobin ya kai kan arnin ya faɗi kan saboda mala'iki ya riga ya sare shi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya jimko ƙasa tsakuwa ya jimko ya jefe su falam yabqa mushrikun illa da kalafi ainihi min hasheun ba wani mushriki face wannan wani abu da tsakwai ya shiga masa idanu gaba dai suka rute suka rikice suka juya baya sai Allah ya gaba ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب
Allah ce zalika ai al'azabu wannan azaba alwaƙi bihim wadda ta afka musu bi annahum shaqullaha wa rasula domin sun saba wa Allah da manzonsa wa man yushaqiqillaha Allah ce duk wanda ya saba wa Allah wa rasulahu da manzonsa to ya sani fa inna Allah shadidul iqabi lalle Allah mai tsananin azaba ne gare shi da zaran ka saba wa Allah to ka sani lalle Allah yana da azaba matsananciya wadda ya tanada ga masu saba masa Allah ce zalikum fazu ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار na'am Allah ce zalikum wancanan ku ayal azab wannan azabar da aka dandana muku a yakin badar fazuquhu ku dandana shi ayyuhal kufaru fid dunya ya kuka hare ku dandana nan duniya wato wannan duk kashin da aka yi musu da kama su da aka yi dandano ne dandanawa ne sun dan dandana ne sai Allah ce wa annal lil kafirina azabun nari lalle kafirai a lahira suna da azabar wuta Allah ya kare mu
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير na'am Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku masu imani idza laqitumul ladzina kafaru idan kuka hadu da wayanda suka kafirta zahafan suna jan gindi ma'ana kalimar zahaf shine mutum ya rinka tafiya na jan jin- gindi amma wannan ba shi ake nufi ba suna jan gindi ne a'a mujtami'ina ka'annahum likasratihim yazhafun saboda sun tattara saboda yawan su kamar jan gindi suke saboda idan mutane suka yawa suka tunkushe sai kaga tahiyyar ma ba ta yiwa illa tunkuɗa ne kawai ake yi to idan kuka haɗu da su da irin wannan taron da irin wannan yawa Allah ce falatuwal lohumul adabara kar ku ba su baya duk yadda suka taru komi yawansu Allah ce kar ku jiwa ku ba su baya saboda mi wa man yuwallihim yawma idhin duburahu duk wanda ya juya musu baya a wannan ranar an haɗu da abokan gaba ka juya baya ka gudu to kafin Allah maɗaukin sarki ya faɗi jawabin sharaɗin sharaɗin menene sakamakon wanda ya juya baya sai zo da wata jumla wadda ake kira mu'tarida yace illa mutaharrifan liqitalin sai dai wanda ya karkata ne domin dubarar yaƙi ya zan kila ka dan haka ka dan juya don kila wani ya biyo ka ka same shi ka buge kun san akwai dubarun hada wani bai kana gaba gaba da mutum kila kaga ya taso ma kila nan inda ya taso ma kila yana da masu kama mai in ka tsaya nan sai ka dan jiwa kai kamar gudu zaka yabi ka yana bin ka din sai ka abun nan to in ba irin wannan ba aw mutahayyizan ila fi'atin ko ko wanda ya je ya juya ne domin ya tattara zuwa ga wata jama'a kila wanga da ya taso maka kai gaba gaba da shi baka yi mai kai kadai amma ka san ga wani gungun kucan inda suna can sai ka ɗan karkata kai kama gudu za ka yi ya bi ka domin ka kaɗa cikin wannan ɗin a abun nan ma'ana kamar kenan ai masa kwanton ɓauna to sai fa irin wannan to duk wanda ke ba wannan ababe guda biyu ba suka sa ya ja baya ma'ana ko dai don ya ɗan dubara yaƙi ko kuma don ya faɗa gungun jama'arsa ya zama an wa wancan kwanton ɓauna to duk wanda jiwa ba wannan ba Allah ce faƙari ba'a hakika ya dawo biga dabin da wani irin hushi min Allah daga Allah mana wai Allah ya hushi da shi wa ma'awahu jahannam Allah ce makomarsa matattararsa ita ce wata jahannama wa bi'sal masir tir da wannan makoma ita ce jahannama Allah ya kare mu daga jahannama na
فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم
nan Allah ce falam taqatuluhum ba ku kuka kashe su ba a yakin badar kai da kanka ka san a ce mutum goma sha ɗan ɗari uku da goma sha babu wasu makaman ƙwarewa da aka tanada a cewa ga mutum dubu da tanada da dama su shirin yaƙi suka yi to ma ce duk kun gama da su ka san ba aikin ku bane sai Allah ce falam taqatuluhum ba ku kashe su ba bi kuwatukun da ƙarfin ku walakin Allah qatalahum sai dai Allah shine ya kashe su shine bi nasarin iyaku ya taimake ku sannan wa ma ramaita iz ramaita kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ka yi jiha ba lokacin da ka jefa tsako a cikin idanuwan kafirai walakin Allah harama Allah ne ya wannan jifa din nan mun yi bayani manzo Allah ya ɗebe jimke ya jinko tsakuwa ya jefa duk sai da ta shiga idanuwan kowa to wannan Allah ce ba aikin ka bane Allah ne ya jefe su domin ba da yake ba da yake Allah ne jewa ba ba yadda za a yi tafi guda jimke guda na tsakuwa ya cika idanuwan rundunar yaƙi masu yawa kuma ya zama mutum ya ɗauka ya watsa duk tsakuwar ta shiga ta faɗi jin kowa wannan aiki Allah ne walakin Allah harama Allah ya wannan ne liyubdiyal mu'minina bala minhu bala'an hasana domin ya jarrabe mutane jarabawa ta daga gare shi kuma jarabawa da ake kyakkyawa shine ba su ganima inna Allah lillahi Allah sami'un mai ji ne liya qawalihin ga maganganunsu alimun kuma masani ne ga halayensu zalikum wa anna ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين Allah ce zalikumul ibla waccan jarabawan da Allah ya muku ya ba ku nasara kuna yan kaɗan akan runduna mai yawa wa annallaha Allah ya wannan ni- wa annallaha kuma lalle shi Allah muhinu mai rauna na kaidal kafirina makircin kafirai dum kulle kullen da kafirai suka kulla to Allah zai rauna na wannan kulle kullen nasa da haka muna roƙon Allah subhanahu wataala kulle kullen da Amerika ke yi wa ƙasar mu Najeriya Allah ka mai da wannan makirci a kansu na'am
إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين
Allah ya ce in tastabtihu idan kun nemi hukunci ya ku kafirai abinda alfatahu nan shine alqada'u saboda Abu Jahali addu'a yayi addu'a da yayi, Allahumma ayyuna kana aqta lirahim lirahim wa atana bima la na'rif fa an- fa ahinhu algadata Abu Jahali yayi addu'a da ya ga an hadu yace Allah ina roƙonka ya Allah duk wanda ya fi yanke zumunta daga cikinmu duk wanda ya fi zuwa da abin da ba mu sani ba Allah gobe ka halaka shi to kaga Allah ce to faqad ja'akumul fata wannan hukuncin da kuka nema ya riga ya zo bi halaki na halakan ku bi halaki man huwa kazalika wa da halakar wanda a haka shine kuma Abu Jahal da wanda aka kashe tare da shi ba da Annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'minai wa in tantahu Allah ce idan kuka hanu kuka bar yaki kuka bar kafirci kuka bar yakan mu fa huwa khairul lakum shine mafi alkhairi gare ku wa in ta'udu idan kuka koma domin ku sake yakar annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ce na odu mu ma za mu koma ba da nasara akan ku walan tuguni an kun fiya tukun gayyakku ba za ta amfana muku komai ba ba za ta yi tunkuɗe muku shi an komai ba walau kasurat ko da gayyata ku ta yawaita kwarai wa annallaha ma'al mu'min ku sani Allah yana tare da mu'minai yana taimakon su na'am
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تتولوا عنه ولا تتول ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون
Allah madaukin sarki ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku masu imani atiullaha kuwa Allah da'a wa rasulahu kuwa manzon Allah da'a wala tawallau kar ku juya baya anhu gare shi kar ku kauda kai daga wa Allah da'a da wa manzon Allah da'a shine abun da aka kauda kai shine bi mukhalafati amri ku saba mu umarninsa wa antum tasma'una alhali kuna jin alqur'ani ana karanta muku kullu ana yi muku wazi wala takunu karku zamo kallazina kamar wa'annan da kalu suka ce sami'na mun ji wa hum la yazmun alhali basu ji komai ba sun ce fa sun jiya amma basu ji komai ba saboda mi saboda jin da suka yi ba ji ne lalura ba ba ji ne na wa'astuwa ba su ne munafukai ko mushrikai sun ji ayoyin da ake karantawa sun ji uzun da ake yi amma dai jin bai amfane su ba saboda basu wa'asto basu lura ba shi yasa Allah ce wa hum la yasma'un na'am إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون
Allah ce inna sharrar dawabi inda Allah summu hakika mafi sharrin dabbobi a wajen Allah su ne a summu kurame waɗanda ba su jin gaskiya idan aka ce a dawabo jam'i ne na dabbatu abinda dabbatu wa kullu ma ya dubbu alal ardi duk abin da ke dubbiniya yana tafiya ban ƙasa ana kiransa dabba don haka mutum ana kiransa dabba abin da muke kira dabbobi duka ana kiransa dabba ma'ana duk abin da ke tafiya ban ƙasa to Allah ce mafi sharrin dabbobin da ke tafiya a cikin ƙasa su ne kurame waɗanda ba su jin gaskiya albukumu bebaye waɗanda yake ba su faɗin gaskiya allazina la yaqiluna waɗanda ba su hankalta ba su gane gaskiya su ne mafi sharri ma'ana daga cikin mutane wanda ya zama sharri shine wanda ke ya kurumce bai jin gaskiya ba wai kurumce na za a magana bai ji ba a'a bai jin gaskiya wai ma'ana gaskiya ko da an faɗe ta za ta bi gefen kunninsa albukum bebaye ba ana nufin wannan beben wanda bai iya magana ba a'a wanda duk sadda ya bude bakinsa bai faɗin gaskiya ya zama bebe kenan allazina la yaqilun sune wa'inda ba su hankaltar ayoyin Allah Allah ce walau alimallahu fihim khairan da Allah ya sa akwai wani alkhairi gare su akwai wani kyautatuwa gare su idan sun ji gaskiyar la asma'ahum sama'a tafahumin da ya jiyar da su ji na fahimta walau asma'u wa'annan da kun kaga sun bijire ko da Allah ya jiyar da su bisa ga kaddarawa tunda Allah ya riga ya san babu alkhairi gare su la tawallau da sun juya wahum mu'ridun suna masu kauda kai ga barin karɓar gaskiyan domin taurin kai da musanya gaskiya na
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون
Allah madaukin sarki ce ya ayyuhal ladzina amanu stajibu lillah ya ku wanda suka yi imani ku karba kiran Allah wali rasul ku karba manzon Allah idza da'akum idan ya kira ku lima yuhyikum zuwa ga abun da ke raya ku kaga istajibu lillahi walin rasuli sai aka ce idza da'akum aka yi ifradin sa idan ya kira ku ma'ana kiran Allah shine kiran manzo kiran manzo shine kiran Allah abu guda ne shi yasa ce idza da aku idan ya kira ku ba ce idza da ayaku mai idan so a kira ku ba ku karba kiran Allah ku karba kiran manzon Allah idza da akum idan ya kira ku lima yuhyikum zuwa ga abun da ke rayar da ku menene ke rayar da ku shine al'amarin addini ba abun da ke raya mutum in ba addini ba li'annahu sababul hayatul abadiyya domin addini shine sardiyan rayuwa ta har abada to idan manzon Allah idan Allah da manzo suka kira ku zuwa ga abin da ke raya ku suka kira ku zuwa ga addini Allah ce to ku karba istajibu lillah wa alamu ku sani anna Allah lalle Allah yahulu yana sha makan cewa bainal mar'i wa qalbi tsakanin mutum da zuciyarsa idan Allah ya sha makan ce tsakanin mutum da zuciyarsa fala yastadiu an yu'mina ba zai samu damar yin imani ba aw yakfura ko ba zai samu yin kafirci ba illa bi iradati sai da nufinsa wa annahu kuma da lamarin yake ilaihi zuwa ga shi Allah ne tusharu na ke tara ku fa jazikum ya saka muku bi amalikum gurgurdo ayyukanku na wattaqu fitna واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب
Allah ce wattaqu fitnatan ku ji tsoron fitina in asabatkum wannan fitina idan ta same ku la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ba za ta shafi waɗanda suka yi zalunci daga cikin ku keɓe musiba ku ji tsoronta domin idan ta zo ba wai azzaluman kawai take shafa ba za ta shafi kowa da na kwarin da mugun duka za ta shafe su idan aka yi fari kowa zai shafa idan aka yi yunwa kowa za ta shafa idan aka yi tsada kowa za ta shafa duk wata fitina wadda yake idan ta zo ba za ta shafi masu zalunci kawai to ku ji tsoronta bal ta'ummuhum wa ghayruhum tana game su da su da wasunsu to menene a ku ji tsoron wannan fitina ta yaya za ku kauce mata ta yawa za ku riƙi kariya tsakaninku da wannan fitina shine duk abun da kun ga yana jawo musiba ku yi ƙoƙari ku musanya shi kwana shi kar ya zan kuna kallo ana abubuwa ana saba wa Allah abun da yake na jawo musiba kuma ku yi shiru ku kyale to ba ku nemi kariya daga musiba ba wa alamu ku sani annallaha shadidul iqab shi dai Allah lalle mai tsananin azaba ne ga duk wanda ya saba masa waskuru is antum واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون
Allah ce waskuru ku tuna fa is antum qalil yayin da kuna yan kaɗan mustada'afuna fil ardi kuna wa'anda ake raunanawa a cikin ƙasar makka ku yan ƙwarori takhafuna an yatakhattafakum an-nas kuna jin tsoron kafirai su hizge ku abinda al khatahu shine a hizga abu da sauri kamar yadda shaho za ga ya zo ya fi ya dauke dan kaza ya sama to haka kuke yan kaɗan ne kuna jin tsoron kada mutane kafirai su hizge ku su halakar da ku gaba ɗaya kuna cika wannan fa'awa kun sai Allah ya tattara ku a garin Madina wa ayyada ku kuma Allah ya karfafa ku bi nasari ta taimakon sa yaumi badaran da aka yi yakin badar ya turo mala'iku suka kama muku yakin wa razaqakum Allah ya arzita ku min at-tayyibati daga abubuwa masu dadi sune ganimomi aka samu ganima dukiya ta yawaita kowa ya samu yalwa Allah ce ya ba ku wannan nasara ne ya ba ku wannan taimakon ne ya ba ku wannan gudunmuwa ne la'allakum tashkuruna face fatar za ku gode wa ni'imarsa wai ma'ana ku yi kokari ko tuna inda aka fito don haka ku gode ma ni'imar da Allah madaukin sarki ya muku wannan kama Allah yana tunatar da su ne halin rayuwarsu a garin makka da yadda suka baro ta suna cikin rauni suna cikin tsoro yanzu ga su sun gidandance a cikin birnin madina ga dukiya ta samu ga ƙarfi ya samu ga nasara an samu don haka allah ce ku tuna wannan fatar idan kuka tuna wannan to za ku gode ma wannan nimomin da allah ya muku a insha allahu da yake muna da ainihin bakin shahanin malaman da suka kawo da ziyara za mu dan takaita da nan yana insha Allah akwai kalmomin da za mu ji daga gare su da yake dai wannan ita ce ranar budawa fatar abu da makaranta daidai Allah ba ladan daidai kurakurai Allah shi yahe muna wannan haɗuwar tamu Allah ya mata albarka ya sa ta zan da jira garin baki daya wannan azumin da muka shigo Allah maɗaukin sarki ya sahale muna shi ya hore muna shi ya hore muna abin lalurori kuma ya karɓa muna ayyukanmu ya sa muna cikin waɗanda ke 'yantawa. Uh, Dokta Bismillah.